وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابير كا وتجمال الآخرة هجرة ما يكي صلى الله عليه وسلم لقى مكة زوى مدينة شكرا دقيقة لدريه دا أربعين دقيقة wanda yake sha shida ga wata na sha biyu dubu biyu da ashirin da hudu a wannan masallaci mai albarka mai suna masjid musu abin umar wanda yake anguwa ta kara a ci gaba da darasin littafin alfasa da hamawiyya littafin da babban malamin shehu islam a shekh ahmad ibn abdulhalim ابن عبد السلام ابن سمية العراني ثم دمشقي يا رب wanda shekaru islam an a yi hijira tana da shekara 661 ya rasu shekara 728 hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wannan fatawa da ya rubuta amsa ce bada akan tambayar da ɗaya daga cikin malamai na birnin hamas ya gabatar da ita zuwa ga shekul islam wanda kuma ɗabi'a ce ta shekul islam rubuta lissafi ko wanda yake karami ko tsakatsaki ko babba don ba da amsar wata tambaya da aka yi mushi wannan tambaya kuma an yi ta akan matafiyar magabata dangane da dalilai da suke tabbatar da sunayen Allah da sifofin Allah subhanahu wa ta'ala yaya sahabbai suka mu'amalance su Shekul Islam bayan ya gabatar da dalilai na Alƙur'ani dalilai na sunna dalilai da suke tabbatar da tabbatar ma Allah sifofi hatta da hankali wanda ba inkarin su sai kuma ya ci gaba da kawowa maganganu na malamai waɗanda suka gabata wanda aka san su da fice bangaren abin da shahi tsufanci a wancan lokaci ya kawo maganganun su wanda su ma kansu suna tabbatar ma Allah subhanahu wata'ala duk abin da ya tabbata da sufofin Allah ya dinka kawo mana maganganu na wasu daga malaman da suke ulama kalam ko kuma malaman da su ulama'ul kalam sun yarda da su irin wannan tsari da wannan salo da ibn taymiyyah Allah shi da rama ya fi a wannan lissafi na shi shine tsari na gamsar da wanda yake abokin tattaunawa ko kuma wanda yake da shi akan wani abu ka kawo mai maganganu na magabatan shi malaman shi cewa su ma sun sahi akan halaccin wannan abin mun tsaya cikin magana da ya kai zo mana ta ɗaya daga cikin manya-manyan malamai da suka gabata shine alhafiz abubakar albayhaqi wanda shekul islam sai wata magana a dangane da imam albayhaqi sai ce ma a tawallihi lil mutakallimina min ashabi abi hasan al-ash'ari tare da imam albayhaqi yana da tauliya fita da yake da kuma kusancacceniya wadda ke da kwai shi da malaman ilmul kalam daga cikin ɗaliban abul hassan al'ashari wa zafi anu da kuma yadda yake ba su kariya aka ce wannan ya nuna abin da ake so malami ya zuba gaskiya kariya ya tabbata kan gaskiya kuma wajibi ne ka ba wanda suke kan gaskiya kariya iyaye gaba addinin allah kariya ba da kariya ga masu yada addinin allah inda za a samu wani malami daga malamai waɗanda suke masu tsayuwa kan gaskiya ta tafarki na daidai da ya zama to an taɓa mutuncin shi ko an jinkina mushi wani abu to zuwa wajibi ne kai nifadi akan wannan malamin saboda taɓa wannan malamin kenan taɓa sha'ar ne daga sha'ar na addinin Allah subhanahu wa ta'ala saboda su malamai su ne waɗanda kenan suke isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala saboda su ne masu gane annabawa shi yasa za ka ga dukkanin masu aikata banna ba su samun damar yin yadda suka ga dama da kuma yin bannace-bannacen su dole sai sun bi ta hanyar kenan zubar da mutunci na malamai da kuma zubar da kimar malamai a fuskar al'umma wanda kuma su da kansu malama hannun wajibi ne su ga cewa lalle sun tsaye akan kare mutuncin su saboda kare mutuncin su kare mutuncin addinin Allah su kare sunansu kar ya zama to sun yi wani abin da wanda bai san kimar su ba zai zama to ya ci mutuncin su sanye ne kuma ya ci mutuncin addini ko da an samu malamai sun aikata wasu abubuwan da ba daidai ba a samu kuma ragowar mutane su kuma su rinka sakin baki da cin mutunci ga malamai wannan yana da haɗari lalle lalle taba mutuncin bayan Allah manzo Allah sallallahu alaihi yana faɗi a hadisul qudsi Allah bai girma da daukaka yana cewa man adali waliyan faqad azantu bil harb dukkan wanda ya nuna adawa da kiyayya da masoyina ina shelanta mushi huduna hudu da ni shi shi yasa zaka ga babu wani dan siyasa ko wani mai dukiya ko wani mai mulki ko wani mai matsayi wanda zai sa ma ko zai sa malamai a gaba ya zama to burin shi ya ci mutuncin malamai face sai kaga karshe ya zama to ya yi abin da ba su sai kaga ya yi abin da ba su kai hasara ɗaliban ilimi inda za ka samu ɗaliban ilimin da bai da aiki sai cikakar malamai da cin zarafin malamai to mafi yawa akan samun intikas ana samun intikas a kawai to balle kawai wani wanda dan saboda wani aikin ka ne mara kyau malaman suna ce abun ba kyau ka jira kansu ka dinga cin mutuncin ko dan saboda wata siyasar ka ka jira ka dinga cin mutuncin ko dan saboda mulkin ka ko matsayin ka ka dinga cin mutuncin malamai wannan yana da hadari kware ko dan kare mai gidanka a siyasance ko a mulki ko a kaza wanda da yawa zaka ga mutane suna musamman matasan da ba su gane ba sai ka ga a yanin gizo sai a yi ta sa su sai su dinga taba mutunci na wanda suke malamai wanda kuma malamai warasatul anbiya a gefe ɗaya kuma sukan cewa kamar suka amfani da damar cewa ai malaman ba su tsaya kan daidai ba to kasancewa su malamai ba ma'asumai ba ne wanda malamai suka gada su ne ma'asumai amma waɗanda suka gaji annabawa su ba ma'asumai ba ne annabawan da malamai suka gada su ne ma'asumai amma su malaman da suka gaji annabawa kasancewa ba masumai ba ne saboda haka malami ba ce ma ba ba zai aikata zunubi ba saboda ba masumi ba ne a wannan al'umma wanda ba ya aikata ba daidai ba manzan al'umma shi ne kawai ba ya aikata ba daidai ba amma in ka cire manzana sallallahu alaihi wasallam ba wanda bai aikata ba daidai ba kuma sannan wani lokaci za ka ji mutane sukan cewa malamai na zamani ko malaman kaza ko kaza kaza sai su ringa ba da misali da wasu da suka gabata ka ɗauko duk wanda suka gabata na kusan da kake cewa iyayenka da kakanni da kake cewa su ne malaman Allah ƙarya kake su ma in ka tsaya ka yi adalci mafi yawa ɗan gobe da nisa sun yi yawa mafi yawa ɗan gobe da nisa sun yi yawa saboda haka zancen ka ce wai malamai na da ko kaza ba wani malamin da aka yi shi a da wanda yake masu na dan ma inda da shi kara jiya za ka yi shi malamin zaki duk wanda ka ya zaɓi malami na yau to inda zai rayu da na jiya ba ya zai na jiya malaman zai saboda shi so ke wai malami ya zama masu Allah kare shi yasa kenan yace yana ba da kariya ga waɗanda lalle ba daidai ba ne dinga ba da kariya gare su dan har sautin zai iya baci ana iya cire shi kawai dan zai iya baci ana iya cire shi kawai inda ya zo wa zakara ayatan qawlahu ya ambata barin shi inna ma lamma khalaqa adam lalle Allah a lokacin da ya halicci annabi adam qala lahu ya gaya mushi wa yadhu maqbudatan ya damke hannayensa guda biyu Allah ta iftar ayyuhuma shita zaɓi wacce ce a cikin kaso ayyadi sarsu yamina rabbi na zaɓi da muku banci wakilta yadai rabbi yaminun mubaraka guda biyun hannayen ubangiji na lalle yaminun dama ne wanda suke mubaraka waɗanda suke masu albarka kaga shi ma nan da akwai tabbatar ma Allah subhanahu wataala wa hadithu inna Allah lamma khalaqa Adam da hadisin cewa lalle Allah lokacin da ya halicci annabi Adam alaihi salam masa zahara sai shahi bayan annabi Adam alaihi salam ila ahadith ukhar zakaraha min hadha an-naw zuwa ga wasu hadisan na daban wanda Imam al-Baihaqi ya ambata su daga wannan nau'i na tabbatar ma Allah subhanahu wataala sifofin shi kaga Imam al-Baihaqi tare da cewa yana daga cikin malamai waɗanda suke masu sako-sako wanda ma suke ba da kariya ga almutakallimuna wanda kuma mutakallimuna mun san cewa suna tafsiri na sifofi amma shi da kanshi waɗannan nusus ya gudanar da su kamar yadda suka zo kamar kuma yadda magabata suke cewa amin ruha kama jaz bila kai ku gudanar da su kamar yadda suka zo a zahirin su ba tare da kwatantawa ba ثم قال البيهقي إمام البيهقي الله تنشد راما يقول أما المتقدمون من هذه الأمة amma wanda suka gabatar ga wannan al'umma ta manzana sallam fa innahum lam yufassiru ma katabana min al-ayat bas fassara ba abinda muka rubuta na ayoyi wal akhbar da kuma hadisai fi hadha al-babi a wannan babi wa kadhalika qala fil istiwa'i ala al-arsh haka nan ma a istiwa'i ala al-arsh wa sa'ir sifat al-khabariyya da kuma sauran siffofi waɗanda suka tabbata ta hanyar dalilai na Qur'ani da Sunna aka ce sifatul khabariyya shine sifofin zafi waɗanda suka zo ta hanyar Qur'ani ko kuma hadisi sifatul aqaliyya su kuma waɗancan su ne wanda suke kenan na hankali abinda suke tabbatarwa da hankali saboda haka waɗancan wanda suke mu'tazila ash'ariyya da kuma kullabiyya sukan tabbatar da sifatul aqaliyya amma ba su tabbatar da sifatul khabariyya ma annahu ma annahu ya haki kaula ba'dul mutaakhirina tare da yake hakantawa maganganun wasu daga mutaakhirun malamai waɗanda suka zo mutaakhirun daga baya wa qala al-qadi abu ya'la ɗaya daga cikin manya manyan malamai shine al-qadi abu ya'la muhammad ibn husayn ibn muhammad al-baghdadi al-hanbali wanda ya fice da al-qadi abu ya'la wanda yana daga cikin jagorori na hanabila mazhabi na ahmad ibn hanbal wanda ya koyi ilimin fiqh wajen abdullahi ibn hamid ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hanabila sannan kuma ya jagoranci alƙalanci a ƙarƙashin khalifancin alƙa'imu bi amrillah ya zamanto alƙali wanda wannan yana nuna mana irin yadda magabata suke gudanar da lokacinsu shagaltuwarsu da ilimi bai iya hana su ba jagorantar wani mansubi daga matsayi wanda yake na hukuma ko na mulki don saboda gudanar da al'umma wannan ma yana daga jahilcin da al'umma za ka ga wasu suka samu inda za a ce malami yana rike da wani minista ko wani mayar ko wani kaza za ka ga suna siffar ta ce da cewa ba malami ba ne na Allah a gehe ɗaya kuma suna manta ayar da ake karantawa cikin alƙur'ani wanda annabi yusuf alaihi salam da kanshi ma ya tambaya ce qala ja'alni ala khazanil ardi inni hafizun alim yace sanya ni in zama to ni ne wakili na khazainul ardi taska ba ma kaga a wakili na kaza ba ma abin da ya shafi dukiya abinci na ƙasa kaga taska ta ƙasa duk wani abin da yake na dukiya na kaza kaga kenan jagorantar malami akan wani abin da yake da alaka da duniya ba nuna cewa ba malami bane wanda yake na Allah madama ce dai cikin duniyar yake yin sana'ar shi rikan mulkin shi jagorancin shi wannan bai rage mai komai matsayin shigun Allah subhanahu wataala wanda yana da kwarewa alqazi Abu Ya'la a mazhabi na Imam Ahmad bin Hanbal har ma ya zamanto imami a mazhabi na Imam Ahmad bin Hanbal Shamsuddin Zahabi Allah ya shi da rama lokacin da yake sifanta shi a cikin siyar yace afta wa darrasa ya zama mai bada fatawa ya dinga karantarwa wanta haq ilaihi imamatu fil fiqh wajen fiƙihu jagoranci ya suƙaƙe wajen shi yace sannan malami ne a iraki a zamanin shi tare kuma da cewa masanin alƙur'ani ne da kuma tafsiri na alƙur'ani mai girma shekul islam bin taimi allah ya ce da rama ya yi magana dangane da alƙazi abu ya'ala a dangane da ɓangaren aƙida shekul islam ya ce wa nau'in salisu akwai nau'in malamai na uku wanda sami'ul ahadith wal asar sun ji hadisai da kuma asar wa azzamu mazhab salaf sun dinga girmama matafiya ta magabata amma wa sharakul mutakallimin al jahmiyya sun yi musharaka da ulama'ul kalam na jami'a fi ba'd usulihim al-fasiya a waɗansu usul na waɗancan wala mai kullahu min al-khibra bil qur'ani wal hadith wal athar mali a'immatu sunna wal hadith ba su samu cikakken kwarewar da waɗancan limamai na qur'ani da sunna suka samu kamar irin su imam al-bukhari irin su imam muslim abu da turmizi da sa'ib al-majah shi yasa waɗancan a'immatu sitta ba za ka gaba suna kawo hadisi suna ma hadisin tawili ba za ka gaba duk a hadisu sifat sukan kawo su kuma sannan ma sukan yin tarjama a saman sukan yin tarjama a saman su wanda take nuna kenan sun tsaye akan zahirin su amma sun yi ba su fiqh a ciki ba tare da sun zama to sun yi tawili ba to kaga waɗannan ba za ka kwatanta su ba da waɗanda suka yi mumarasa da waɗancan sannan irin su imam bukhari ba a sani wani malami da suke ruwaya ta wajen shi ba wanda yake mubtadi a zahiri kaga mutane ne waɗanda suke suna takatsantsa shi yasa duk da ɗauki ruwa cikin da suke rawaita gurin su an tsarikul mubashar zaka ga duk malaman wannan babu wani masu a tare da su mara kyau in ka kalla lokacin da ake binciken jarhi na rawi shin abu daud kana ganin a ce ya rawaito haddasani wani ya ce ma wannan wannan wanda imamu abu daud ya karba tsarikul mubashar a ce ma yana da matsala kaza za ka ga duk suna takatsantsa ta wannan janibi ɗin wannan yasa sai suka kubuta amma duk inda za ka yi mumarasa da waɗanda suke suna da wani masu na gurɓatacciya ƙida to mutum zai ɗauki wannan abu ya ce lamin jihatul ma'rifa wa tamiz bayna sahih wa dha'ifiha wa lamin jihatul fahmi bi ma'aniha ko ta fuskar fahimtar ma'ana wa qad zannu siyasa ba'd al-usul al-aqliyya lin nufat al-jahmiyya sun yi zaton cikar ingancin wannan tafarki nan shi yasa al-qadi أبو يعلى الذي كان رامى في كتاب إبطال التأويل الإنسان يربط كتاب إبطال التأويل ينهو سوى مجلد أكو وأن يربط شدر ردي قتيل قتشم مبتدئي شين أبو بكر ابن فورك وأن يزمنتو يا يربط أكن تأويل تأويله وأن يساشيكما سيربط دم يدامي مرتني وأن يكنون شي ردي لكم مرتني wani abu ne wanda yake da daɗe wanda in har babu shi bayan da za a fahimci gaskiya ita gaskiya ita take ma ƙarya murtani la yajuzu raddu hadhihi al-akhbar yace haramun ne mai da hadisai wala tashaghul bi ta'wiliha ko kuma wai malami ya shagalta da tawilin hadisai yace wannan haramun ne kaga yayi raddi ga wancan malami ibn furak wanda ya rubuta mishkilul hadith wanda ya ya rubuta mushkilul hadith wa bayanuhu sai kuma a cikin dinga tawile tawile na waɗannan hadisai shine shi alqazi abu ya'la sai ma wancan littafi na ibn furat mushkilul hadith raddi wanda iya daga cikin littattafan da malamai suka zamanto sun dinga tawili ga hadisai wanda suke na sifat littattafan da malamai suka rubuta akan mushkilul ahadith zaka ga a cikin wannan da dama daga ciki ko ta'awil mukhtalaf al-hadith zaka ga sukan fakewa sanan wajen bankara hadisi daga hakikanin zahirin shi to da haka wannan yasa al-qadi Abu Ya'la sai murtani ga wancan littafi wanda wancan Ibn Furak ya zama so ya rubuta wannan ya nuna mana magabata ba su barin mafarnata su dinga cin kaso so duk lokacin da za a kyale mafarnaci ya yi ɓanna ko a rubutu ko a magana ba a mai da murtanin wannan barna ba to kamar an yarda ne da wannan fannatin shine lazimin abu yace la yajuzu radd hadhihi al-akhbar wala at-tashaghul bi ta'wiliha wal wajib hamluha ala zahiriha wajibin musulmi su dora ta su azata a ta zahiri wa annaha sifatul lahi kuma sirar siffar Allah ce la tushabba bi sa'ir mawsufin biha ba ta kamanceceniya da ragowan waɗanda aka aka siffanta da ita min al-khalqi daga halittun Allah da Allah ya sa siffar ɗan adam hannaye sai kuma ubangiji subhanahu wataala an bata cewa yana da hannaye to da Allah ya siffanta halittar ɗan adam ya halicce shi da hannaye wannan wa baya lazumta kamanceceniya wala na taqilu tashabbuha fiha kuma ba za mu ibam itiqadin kamanceceniya tsakanin sifa ta zatin Allah da kuma halittun Allah lakin alama ruya an imam Ahmad sai dai abu sabin da aka rawaito daga imam Ahmad wa sa'ir al-a'imma da kuma raguwar a'imma akan wannan ne muke sahiya kai wa zakara ba'd kalam az-zuhri sannan kuma al-qadi abu ya'la ya ambata bangare daga zancen ɗaya daga cikin malamai na hadisi tabi'ai imamu zuhri wa makahul wa malik wa sauri wal auza'i wal laytu wa hamad ibn zaid wa hamad ibn salama wa ibn uyayna wa fudayl ibn iyad wa waki wa abdul rahman ibn mahdi wa aswad ibn salim wa ishaq ibn rawiya wa abu ubayd wa muhammad ibn jarir tabari wa ghayruhum fi hadha al babi da wasu a wannan babi na tabbatar da sifofin zatin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yadda suke ce amin ruha kama ja su bila kai wa fi hikayati alfazihim qul cikin hakaitowa maganganun lafuzan waɗannan malamai tabbas za a samu tsawaitawa amma alqazi abu ya'la ya ambata duk kenan maganganun waɗannan malamai da yadda suka tafi akan cewa abin da yake bukata musulmi ya mu'amalanci a hadisin sifat shine ya yarda da su ya tabbatar kuma sannan ya kore kamanceceniya da halittun Allah ila qala har inda alqadi abu ya'la yace wa yadullu ala ibtal at-ta'wil abin da yake maka nuni a bisa bacin tawili cewa yi ma qur'ani ko kuma yi ma hadisi tawili ta hanyar kautar da shi daga zahirin shi wannan abin saban Allah ne haramun ne annas sahabata lalle sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ba'dahum da wanda suka zo bayan su min at-tabi'ina daga tabi'ai hamaluha ala zahiriha duk sun dora waɗannan abu sama bayyanin abin da suke karantarwa walam yata'arradu li ta'wiliha ba samu cewa ba tabi'ai sun yi tawili wala sarfiha an zahiriha ba samu cewa sun dinga juyar da nafsi ba ko wani dalili da yake tabbatar da sifa ta Allah daga zahiri falau kana ta'wilu sa'iran inda ce yana halitta a yi tawilin qur'ani ko kuma hadisi da kanu ilaihi asbata to da su ne za su fara rigayar aikata wannan inda yana halitta ya tawili da su ne wanda za su rigayi lima fihi min izalati tashbihi saboda in har suka yi tawili kenan cikin shi sun kawar da kamanceceniya wa rafa'i shubha da kuma daukewa shubha nan gurin ba yana nufin cikin tabbatar da zahirin abin ba da akwai rikitarwa ko da akwai wani shubha kamantawa a a wajen su inda a ce haka nan kenan yana halitta to da tabi'ai su ne za su fara yin tawili don saboda ni su kore abin da su waɗannan jami'a suke riyawa na kamanta zatin Allah subhanahu wata'ala da halittun shi to da haka kaga inda a ce yin haka na alkhairi ne tabbas da tabi'ai su za su fara saboda sun fi mu sanin Allah subhanahu wata'ala da sahabbai su za su fara sun fi mu sanin girman Allah subhanahu wata'ala da manzannin Allah su ne za su fara su ne suka sanar da al'umma girman Allah amma babu wani manzo daga manzannin Allah wanda ya zamanto yana bankarewa wani nafsi ko kuma yana yin tawilin wata sifa dukkanin ma'aika Allah suna tabbatar da abin da Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar ma kai shi ta wajen su ne kuma aka san Allah subhanahu wata'ala wannan ne ma yasa wanda suka zo daga baya wanda ba su san Allah din ba zukatan su ya zama da kwai rauni da suke kokarin su yi tawilin abin da manzanni suka faɗe shi kuma suka bar shi a sake ba tare da wani tsaidi ba na
قال المصنف رحمه الله تعالى وقال أبو موسى الغريب إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة الموصولة إليه في الكلام في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين وذكر فرق الروافض والخوارج والمرجئه والمعتزله وغيرها ثم قال مقالة أهل أهل السنة وأصحاب الحديث باللفظ قول أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون شيئا من ذلك وأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الله على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى خلقت بيدي وكما قال تعالى بل يداه مبسوطتان وأن له عينين بلا كيف كما قال تعالى تجري بأعيننا وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام na'am masha Allah Shekul Islam Allah ji ganshi da rahama ya ci gaba da nakalto mana maganar malaman da suke magabata waɗanda ma wanda suke mutakallimu suna nasartuwa zuwa gare su shine magana ta ɗaya daga cikin manya-manyan malamai wanda har yau da akwai rikici da jayayya a kan shi وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم yace abu da hassan ali ibn isma'il al-ash'ari al-mutakallimu ɗaya daga cikin malamai waɗanda suka karanci ilmul kalam tare da cewa daga ƙarshe ya tuba daga wancan tafarki sahibu tariqatul mansubat ilayhi ma abucin ɗariƙar da ake jinjina mishi saboda ba abu da hassan al-ash'ari bane yace ga wata firka ta shi a tafarkin da yake bi tafarki ne na imam ahmad bin hanbal akan aqida fil kalami في كتابه الذي صنفه كنا المنصوبة إليه في الكلام طريقة داكي جنجنا مش وجاء علم الكلام wanda kenan zaka ga mutum ya ce ni ash'ariyu ne aqidatan mazhabi kuma suka ga wani ya ce a shafi'i ne ko hanafi ne ko hanbali ne amma kuma aqidatan akwai wanda zaka ga cewa a bangaren kenan furu'a yana tare da imam ahmad bin hanbal bangaren aqida kuma sai ce yana tare da abul hasan ash'ari ba ash'ari ne shi yasa zaka iya samun ash'ari ya zamanto maliki ko hanbali ko shafi'i ko kaza amma aqidatan kuma ya ce ma ash'ari ne to abul hasan ash'ari ba shi bane bai kirkiro wannan firka ya gabata ba so ɗaya ba cewa abul hasan ash'ari asali da mutum ne wanda yake kan aqida wanda take ta ali ibtizali ta mu'tazilanci aqida ta wancan kenan wasil ibn ata har Allah ya mushi ga munkatar wanda dama samun kuskure ne na fadawa hannun malaman da suke karkatattu shine Abu Aliyu Jubba'i wanda ya tashi a gidan shi a matsayin agola na Abu Aliyu Jubba'i wanda kuma Abu Aliyu Jubba'i mutum ne wanda yake mashahuri a mazhabi wanda yake na mu'tazilanci wannan ya sa ya kwashe kusan shekara arba'in akan wancan tafarki wanda yake na al-ittizal har inda ubangiji subhanahu wata'ala ya mushi muwafaqa ya gane cewa wannan kuskure ne ya barranta daga mu'tazilanci amma barransa shi da ke bai samu bare haɗawa hannun waɗanda suke tabbatattu kan wannan ya zamanto ya sassabta saboda alaƙa shi shi ma da muhammadul kullab sai zamanto ya tsayu akan aƙida ta kullabiyanci wanda aƙida ta kullabiyanci su ne masu tabbatar da sifatul aqaliyya sifatul aqaliyya su ne wanda zaka ga a qawaidi kenan ke da abin nan ɗinsu sifatul aqliya wai zai kawo mana sifatul aqliya wanda mai kawai da yake tabbatarwa na sifata ta kullabiya wanda su kullabiya suka tafi a kai guda bakwai ɗin ina jin mun kasu yadda bi aqida sifofi guda bakwai wanda kullabiya suke
الإلم المخالفة بالنفس الحياة آه، صفات صفات الأقلية صفات الحياة wanda suke tabbatar ma zati Allah subhanahu wa ta'ala ha aha al a wancan na mu'tazila
الوجود al wujud البقاء
na al hayat qudra irada ilmul hayatu yawa wannan guda samu basar yawa kalamu samu basar kalam waɗannan kenan sifat guda bakwai yawa kenan وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الراشي على المتكلم صاحب الطريقة المنصوبة إليه في الكلام في كتابه كنا أولنا للتاهي ناش وأن مذهبنا أشعريانشي أن سامي أدوش أساسنين دنيا saboda waɗansu daga cikin a'imma da suka dinga jingina kansu da kuma yadda ma wani lokacin su ash'ariya suke nasabta kansu cewa su ma ahlus sunna ne wannan abin yana daga sababin da yasa aka samu yaduwar kenan ash'ariyanci su wanda suke kan aqida ash'ariyanci wanda Abu Hasan ash'ari ya bari sun dinga rabuwa su ma suna cewa su ma ahlus sunna ne har yau kuma zaka ga da koyin nan da koyi masu cewa maturidiyya ash'ariyya kullabiyya dukkan su suna daga cikin ahlus sunna wal jama'a to kaga wannan kuskure ne ya zaka ce ba ash'ari ahlus sunna ne alhali kuma ba ash'ari yana tawili kaga babu yanda za ka ce wannan mutumin ahlus sunna ne labudda sai ya zamanto bayin tawili yana gudanar da nassi kamar yadda ya zo ba tare da kaifiyan sarwa ba labudda ya zamanto ya yarda da alhitijaju bil ahadith al ahad ko da aqida ne labudda kuma ya zamanto yuqaddimu naqala ala al aqli amma duk wanda yake gabatar da ya za a yi mutum yana gabatar da hankali akan nassi kace mai ahlus sunna ya za a yi mutum yana bankarewa nassi ya mai tawili kace mai ahlus sunna ya za a yi mutum a wajen shi a hadithul ahad hadisi mashahuri ko aziz ko wanda yake gari bai raba da cewa hujja ne a baba aqida labudda sai mutawatir kuma kace ahlus sunna ne dole zaman tsawa ahlus sunna ya mutum ya cika waɗannan wannan ɗin guda uku suna daga cikin kenan abubuwan da dole sai wanda yake kan wannan ne zaka kira to su kuma ash'ariya ba su daga cikin wanda suke yarda da wannan sau da haka malamai suka ce wannan yana daga abin da ya yaɗa ash'ariyanci nasabta kansu su ash'ariya da suke zuwa ga sunna sai kuma irin yadda aka samu daula ta khilafa ta abbasiyya a bagdad su ma waɗansu daga wanda suke manya-manyan jagororinta sun zauni aƙidar ash'ariyanci da waɗansu wazirai duk sai suka tafi akan wannan sai suka zamanto su ne madogara suka yi shuhura su ne alƙalai kamar su alƙazi abubakar albaqillani ibn furat al-isfirayini al-juwaini bayhaqi bagdadi fakhruddin razi duk waɗannan sai suka zamlu wacce aƙida din to kaga dole wannan zai zama mi ya sa an samu kenan bazuwarsa sai kuma yana daga sababin da ya sa yaduwar aƙidar ash'ariyanci yadda aka samu waɗansu daga ash'ariya kin malaman ash'ariya suka kafa yayya da mu'tazila suke raddi ga mu'tazila yanzu matsalan mutane suna da wani abu yanzu in ka ga akwai da shi ya ga malami yana yawan raddi ga ƴan shi'a yana rasa saka ƴan shi'a sai shi ahlus sunna ku lura da wani sai shi ahlus yanzu ya ga yana rasa saka ƴan ɗariƙa sai shi ahlus sunna ne to ai dan tsatsi ne ma yana rasassaka ɗan ɗarika yanzu kuma ka ji ɗan tsatsi ne rasassaka ɗan ɗarika sai ka dinka saurare shi kana ka aya ko hujjoji wannan kaza kenan in har a wajen ka duk wanda yake katancana wani wanda kuke da adawa ne da shi sai yake katancana shi kuma sai nuna naka ne ka yi ta banzai da gani dan ka ji malami yana katancana ɗan tsatsi ne wannan ba zai nuna maka ba cewa wannan malamin kenan shi ma ahlus sunna ne to wannan yana daga abin da ya ja ya tuwarsa أشكل لتاب شيء في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين شيني لتان جي في شروع دا مقالات الإسلاميين لتاب في نيوان دا أبو الحسن أشعري يبقى شكومي أي مغانا كان فرق وذكر فرق الروافد يا أنبتا فرقة الروافد سون إنشيئة والخوارج وان دا روافد إنشيئة تاري دا رافضة أدو ولكن ننقباكي إن ستاري بمبنشا بمبنشا سنينم جكرا سدا كنان روافد أما إن كتري kenan su ma sun karkasu daban-daban daban kenan sun yi riyasu daban-daban wal murji'a da kuma murji'a wanda su ma murji'a suna daga cikin bangarora da suka bangare wal mu'tazila da kuma mu'tazilawa waɗannan dukkan su firqa a haka an faɗe su guda amma sun karkasu daban-daban kamar yadda in ka leƙa maqalatul islamiyyin zaka ga ya bayanin tare da rarrabo su sun maƙala yace maqalatu ahlus sunnah matafiya magana ta ahlus sunna mafada ta ahlus sunna a sahul hadith jumlatan a dunkule kenan bayan ya ambata waɗancan firakin da yanda suka bangare da yanda suka khalafa ma ahlus sunna to dole kuma yanzu kaga kai bayani akan aqida ta ahlus sunna yace ashabul hadith wa ahlus sunna sune ma abuta hadisi kuma ahlus sunna ko ka kira su da ashabul hadith ko ka kira su da ahlus sunna duk abin da ka kira su dai saboda shagaltuwar su da hadisin ne saboda shagaltuwar su da sunna ce in ka ce musu salafiya saboda shagaltuwarsu da tafarkin magabata wanda suke nagari saboda haka duk irin lakabin da za ka kira su don sun shagaltu da wani abu in ka ce musu ahalin asar ko ashabul asar duka saboda shagaltuwar su da wannan abin yace yana daga aqida su al-iqraru billahi tabbatarwa da Allah wa malaikati da ko malaikun shi wa kutubi wa rusulihi wa bima jaa anillahi da kuma abin da yazo daga Allah wa ma rawahu thiqatu da kuma abin da amintattu suka rawaito an rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga manzala sassa la yarduna shay'an min dalika ahlus sunna ba su mayar da wani abu na hadisin wannan saboda ai kaga su waɗanda suke mu'tazilawa ba su yin ihtijaji da hadisi waɗanda suke kenan wanda suke ahad a babe na aqida kai waɗansu ma daga cikin wala mutawatir ma ba su ihtijaji da shi kawai suna dogara da gabatar da hankali akan bangaren sifat wa anna Allah wahidun ahadun Allah subhanahu wataala shine wahid wanda yake makadaici ahadun wanda yake daya daya faradun wanda yake ya kadaita samadun wanda yake abin nufi da dukkanin bukatu la ilaha ghairu babu abin bauta ba bisa cancanta wanda ba shi ba lam yastafiz sahibatan wala walada Allah bai riki mata ba balle da wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ko manzo Allah san bawan Allah ne manzo Allah ne wa anna aljannata haqqun aljanna gaskiya ce sabanin wacce aqida ta cewa kenan ba samar da aljanna ba wa anna nar haqqun sannan kuma wuta ma gaskiya ce sabanin aqida da mazhabi na aqlaniyuna wanda su ba su yarda da wannan wa anna sa'ata atiyatun sannan kuma alkiyama mai zauwa ce la raiba fiha babu shakka cikin zuwanta wa Allah ya ba su man fil qubur kuma tabbas Allah mai sasar waɗanda suke cikin kaburburra ne wa anna ma ala arshi kuma Allah ya daidaita ga al'arshi kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce ar-rahman ala al-arshi stawa mazhabi na ahlus sunna wal jamaa tabbatar da dukkanin abin da yake babe na aqida ta hanyar alqur'ani da sunna sannan kuma daga baya hankali sai biyo baya so da duk abin da ya tabbata a Qur'ani da Sunna to wannan abin bai ci karo da hankali ba in ku ga ya ci karo da hankali to hankalin bace da lafiya amma ya hankali mai lafiya ne kawai Qur'ani da Sunna daidai shi ne ka gani wa anna lahu yadaini bila kai kuma Allah yana da hannaye ba tare da kwatanta ba kama qala ta'ala kama inda Allah ya ce khalaqtu bi yadayya ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya wa kama qala ta'ala bal yadahu mabsuutatan bari hannayen Allah subhanahu wata'ala mabsuta tani shimfiɗa suke yin fiƙu kai kai sha wa anna lahu aynaini kuma tabbas Allah na da iddanuwa guda biyu bila kai kama qala ta'ala tajri bi ayunina jirgin annabi nuhu alaihi salam sana gudana bi ayunina gaban idanunmu wa anna lahu wajhan kuma Allah yana da fuska wadda ta dace ma zatin shi kama kala ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram wa anna asma'a Allah ta'ala la yuqal sunayen Allah ba cewa innaha ghairul lahi kenan waccan mas'ala ta baya wadda dama mun huce da ita halil ismu ghair musamma kenan ce wa innaha ghairul lahi wa anna asma Allah ta'ala lalle suna Allah la yuqalu ba cewa innaha ghairul lahi in ka ce zakin Allah daban sunan Allah daban kenan ka ce sunan Allah makhluki ne kenan shine waccan mas'ala cewa shin hawal halil ismu huwa musamma kenan sunan Allah siffa ne na zatin Allah ubangiji subhanahu wataala yanda zatin shi ba lokacin da Allah ya fara ya zamo Allah subhanahu wataala to kuma haka sunayen shi ba da Allah ya halicci halittu bane ya sa ma sunan shi al-khaliqu ba da Allah ya suranta halitta bane ya sa ma kanshi al-musawwir ba da da Allah subhanahu wataala ke saba mishi ba ya kira kanshi da suna al-ghaffar a ba wannan bane ba wai he da Allah aka wara saba mai sa ma kanshi al-halim ba da aka warsa ya sama kai shi as-sabur ubangiji subhanahu wataala tun tadida ma Allah yadda zatin shi ba yana mafari to haka kuma sunan Allah ma bai da farko kenan sunan Allah siffa ne na zatin Allah subhanahu wataala kenan wa anna asma Allah ta'ala la yuqal inna ghayrullah ba cewa sunan Allah daban zatin Allah daban kama qalatul mu'tazila kamar yadda mu'tazila suke faɗi wal khawarij da kuma khawarijawa kamar yadda suke faɗin wannan wa yaqirru kuma suna tabbatar anna lillahi ilman cewa lalle Allah yana da ilimi kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce anzalahu bi ilmihi Allah subhanahu wa ta'ala anzala kin la yash'aru bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhaduna Allah yana tabbatarwa anzalahu bi ilmihi Allah ya saukar da alqur'ani Allah subhanahu wata'ala yana sane da adadin haruffan da ya sabkar da kuma yadda Allah ya sabkar da kira'o'i din gabaki daya ubangiji subhanahu wata'ala an zarhu da ilmi wa kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce shi yasa in kaga Allah ya shafe ma nan min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw mithliha saboda haka haka Allah subhanahu wata'ala ya tsara zai sabkar da wannan kuma ya shahi wannan ya tabbatar da wannan ya dauke wannan wa ma ta'milu min unsa babu wata mace da za ta ɗauki ciki wala ta ta uku ta aihe illa bi ilmihi face da sanin Allah wa azmatu sama'a wal basara kuma suna tabbatar da ji ga Allah suna tabbatar ga gani ga Allah tare da kore ma ubangiji subhanahu wata'ala kenan kamantacce ne halittu shi yasa kaga shi jin shi ya yalwaci dukkanin kenan sauti walam yanfu zalika anillah ba su zama suna kore ma Allah ba ahlus sunna kama na fatul mu'tazilatu kamar yadda mu'tazilawa suke korewa wa asbatu lillahi al-quwwa summa ahlu sunna suna tabbatar ma Allah karfi kama qala ta'ala awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashadd minhum quwwa basu ga cewa Allah ne ya halice su ya fi su matukar karfi ba wa zakara madhhabahum fil qadar ya ambata matafiyar ahlu sunna dangane da kaddara ila an qala har inda yace wa yaquluna al-qur'anu kalamullah ahlu sunna suna cewa qur'ani zance Allah ne ghairu makhluq والكلام في اللفظ كلامي والكلام يتي مغنى في اللفظ أكان لفظين القرآن والوقف دكما الواقف أو الوقف في القرآن kenan magana fil lafazi wanda an samu wasu firka bayan bayyanar jahamiya wanda su kuma ya suka sassarta suka yi dubara suka zamanto sun sage a cikin can masu cewa lafazi bil qur'ani makhluq wanda al lafazu aka ce yana dauka abubuwa guda biyu yana ɗaukan sauti ɗin da yake karanta yana ɗaukan kuma abin da ake fitarwa to da haka in suka ce lafazin bil qur'ani makhluq kaga lafaz yana ɗaukan al malfuzu yana ɗaukan kuma al lafazu to wannan ne suke nihi kaga dole akwai buƙatar ya zaman to an tantance me kake nihi ma'ana sauti kaga sauti wannan halittar Allah ne abin da sauti yake fitarwa zancen Allah ne wal waqaf ko kuma wanda suke waqifa wanda suka yi tawakkufi ba sai ba makhluki ba sai ba ma makhluki ba imam ahmad bin hanbal yace wannan jahmiya ne an tambayi imam ahmad bin hanbal hal lahum ruqsa suna da rangwame su ce alqur'anu kalamullah thumma yaskutu mutun ya shiru qala yace wa lam yaskut walaula ma waqa fihi an ba dan abin da mutane suka faru suka fada cikin shi ba kana ya sa'u sukutu da yayin mutun ya shiru amma tun da suka yi magana to nan gurin kuma haramun ne mutun ya shiru saboda haka da waqifa da kuma wanda suke allafaziyya cikin su ɗan bid'a ne jahamiya ne man qala bil lafz wa bil waqf fa huwa mubtadi'un indahu dan bid'a ne a wajen su la yaqalu al lafz bil qur'ani makhluq wa la yaqalu ghayr makhluq a babu na aqida babu mujamala babu kuya kawai ita aqida a hili ake bukata menene aqidar ka kaza ce ga bangaren da nake ga bangaren da nake ita babu wani kuya da kuma abin nan fa huwa mubtadi'un indahu la yaqalu al lafz bil qur'ani makhluq ba za ka ce ba al-lafzu bil qur'ani makhluq wala yaqalu ghayru makhluq kuma ba za ka ce ghayru makhluq ba kawai ka tabbata abu sa abin da yake asali kawai al-qur'anu kalamullahi wa yuqirruna ahlus sunna suna tabbatar anna Allah yura bil absar yawm al-qiyamah ra al-qiyama ana ganin Allah bil absar da idanuwa kenan ba da zuciya ba dan saboda raddi ga mu'tazilawa masu korewa ganin Allah a lahira kama yura al-qamaru lailatul badr kamar yadda ake ganin wata a daren cikashi wannan hadisi ne wanda yake mutawatir Allah saka ma ibn qayyim da alkhairi ya kawo shi ta fuskokin da ya koro fuskoki da sun kai 40 wanda suke tabbatar da ganin Allah subhanahu wataala hadisin da yazo ta hanyoyi mabambanta yarahul mu'minuna mu'minin za su ga Allah la yarahul kafiruna kafirai ba za su gan shi ba li'annahum anillahi mahjubuna saboda za a musu shamaki a musu labule ba za su ga Allah ba قال عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمهجوبون Allah ce kalla ku saurara innahum tabbas su kafare an rabbihim dangane da ubangi yawma idin a wannan yini na alkiyama la mahjubuna abubuwan sha makacewa ne ba su da karama da darajar da za a bar su su ga Allah hana su ganin zatin Allah ya yi musu azaba da ukuba sama da ma azabar da za a musu mu'minai kuma ganin zatin Allah ya fi ni'imar da za su shiga cikin ta wa zakara qawlahum fil islam haka ya ambata qawlahum fadar ahlus sunna fil islam akan musulunci menene aqida ta ahlus sunna wal jamaa fil islam wal iman wal haw da kuma tauki wal shafa'a wa ashiya ila an qala inda har yace wa yaqiruna ahli sunna suna tabbatar bi anna al-iman qawlun wa amalun imani qawlun fada ce wa amalun aiki ne yazidu wa yanqus kuma imani yana karuwa yana raguwa imani yana karuwa yana raguwa wala yaquluna makhluqun ba su cewa kuma imani makhluqi ne wala yashaduna ala ahadin min ahli al-kaba'ir bin nar kuma yana daga aqida ta ahlus sunna wal jama'a ba su ayyana wani su ce dan wuta ne daga ma'abuta aikata kaba'ir ma'ana da za a samu wani ya kashe kanshi ko ya mutu yana aikata kaba'ir zunub wanda ya je mummunan karshe matsar musulmi ne sai mummunan karshe to aqida ta ahlus sunna wal jama'a al'amarin shi yana hannun Allah yana karkashin ganin dama Allah saboda ba mu da tabbacin da menene ya cika ba mu da tabbaci akan wannan saboda haka ba za mu ya shaida cewa ɗan aljanna bane ba za mu ce kuma ɗan wuta bane ma'ana dan yayi mummunan ƙarshe ba za mu ce ɗan wuta bane kuma dama bai kafirta ba saboda kafircin shi bai bayyana ba a gare mu ila an kala har inda yace wa yunkiruna aljadala wal mira lalle ahlus sunna wa yunkiruna suna inkarin aljadala jayayya wal mira da musu fi dini a dini wal khusuma fi da kuma khusuma a ciki wal munazara da kuma tantaunawa fi ma yatanazar fi ahlul jadali irin wadda ma'abuta jayayya daga ulama'ul kalam suke yi na dukkanin tantaunawar da ba ta fahimtar gaskiya ba ce da bayyana gaskiya to ahlus sunna wal jama'a suna nesa da wannan wa yatanaza'una fihi wadda suke jayayya min dinihim daga addinin su wa yatanaza'una fihi min dinihim wadda suke jayayya akan addinin su ma'ana irin musu da kuma tantaunawa da munazara wadda yatanaza'una fihi min dinihim ويسلمون للروايات الصحيحة كما قيل تعالى السنة والجماعة سكن مين قوية بدكن إن تشير رواية ولما جاءت بها الآثار كما آل السنة والجماعة ينادى قائلا دكما مغنغنن سكن با سكن مين قوية بدك أبن الآثار يزو أكي التي جاءت بها الثقات hadisan da aka samu amintattu sun zo da su adilan adilai an adilin daga adali hatta ya sanya zalika ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam har abin ya zo zuwa ga maliki la yaquluna kaifa ba su cewa kaka wannan sifa take wala lima ba su cewa me yasa aka shar'anta kaza li anna zalika bid'a saboda ka dinga tambayar yaya kaifiya dan mi kaza kawai abin da yake kanka ka sallama ka mi kauya wannan shine tafarki na ahlus sunna wal jama'a jiya da yau shi yasa duk inda zaka je majalisai ko masallaci na ahlus sunna girman shi ko kuma a karamcin mutane a cikin shi in ka ga hadisan da ake karantarwa za ka ga misali irin su arba'una irin su amdatul ahkam irin su bulughul maram irin su riyadus salihin da sauran littattafai sai kuma a shiga kenan ummahatul kutub amma ba za ka je ba masallaci na ahlus sunna kaga ana karanta littattafan da malamai suka hazzara a kansu ba za ka je ba kaga ana karanta libabul hadith wanda babu tabbacin ma jalaluddin suyuti ya rubuta shi ko ba shi bai rubuta shi ba za ka je ba ka samu suna karanta durratun nasihina ko muqtarul hadith tare da cewa ba wai an ce wasu su ce to ba musulmi ba suka rubuta a haka ne amma marubucin littafin muktar al-ali amir al-hashimi mutum ne sai daga cikin malaman da suke na lugha na wannan zamani wanda yake ya fice a wannan bangare to kaga kasantuwar shi daga cikin ayyimatul lugha sai wannan abin yake fusgar shi wannan yasa zaka ga tasiri da wannan yana sa sai dinga ciccirawa yawanci dukkanin hadisan da suka zama sun shiga gabatin shi ko ya harrace wanda a tare da su da akwai wani ɗanɗano wanda yake gani na lugha kawai sai zaman to ya shiga ciki to kaga irin wannan wanda sai an sha wahala yaushe za ka zo ka kana karantar da mutane sai an lalaba can kaza kaza a ce bai da kyau alhali kuma ga masu kyau to duk inda za ka haɗa sunna suna tsaya su karanci tacaccen ilimi suna nesa da dukkanin ilimin da yake akwai rauni a tattare da shi idan an ƙala wa runa har inda ya ce lalle ahlus sunna suna tabbatar أن الله يجيء يوم القيامة رانا القيامة ألا ينزوى كما قال تعالى كما لين الله وجاء ربك والملك صفا صفا وبنجي كذي في ملائكة سني سهو سهو وأن الله يقرب من خلقه كما ينا لغا صفة أيكم الله سبحانه وتعالى وإن الله يا قداما يكم أيك ساوا شيني أن الله يقرب من خلقه كما يشاء ألا أنا كسنتر باي كما لين كما قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد mu ne aqrab ilayhi muka fi kusa da bawa min hablil warid sai dai wannan jumhur nan fasirun duk sun tsaya akan wannan kusanci kusanci ne na mala'iku anan kusanci ne na mala'ikun Allah ila an kala har inda Abu Hassan Ashari Ash'ari yace waya rauna ahlus sunna suna ga wajibcin mujanabata kulli da'in ila bid'ati nisanta dukkanin wani wanda yake kira zuwa ga bid'a so da bid'a haramun ce wanda yake kira zuwa ga bid'a yana kira zuwa ga haramun kaga mai aikata sabo haka zaka ga wani kawai yana yin abin shi lazumi a kai shi amma wanda kuma yana kira zuwa ga aikatawa to kaga wajibi ne at-tajannub a nisance shi wa tashabul bi qira'atil qur'an ahlus sunna suna kuma kira zuwa ga watashagul da kuma shagaltuwa bi qira'atul qur'ani da karanta alqur'ani tare da tadabburi na ayoyin alqur'ani tare da tadabburi na ayoyin alqur'ani kamar yadda ubangiji subhanahu wataala yace kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkaru ulul albab wannan littafi ne da muka sabkar ma mai dumbun albarka da ayi tadabburin ayoyin dan masu hankali su azantu shi yasa ibnu qayyim yace fatadabbarul qur'ana in rumtal huda والعلم تحت تدبر القرآن lalle ka tsaya kai tadabburi na alqur'ani ka fahimci ayoyi na qur'ani in har shari'a kake so ka san cewa ilimi yana karkashin tadabburin ayoyi na qur'ani wa kitabatul ata da kuma shagaltuwa da rubuta hadisai wa nazar fil fiqh da kuma nazari da istinbati cikin fahimta qur'ani da sunna ma listikanati tare da hadu sunna ma listikana tare da kaskantar da kai wa tawabu'i da kuma tawali'u wannan duka sifofi ne na ahlus sunna kaskantar da kai tawali'u kuma ga gaskiya wa husnul khuluqi da kuma kyawawan tabi'u wa husnul khuluqi da kuma kyawawan tabi'u ma bazalil ma'rufi tare kuma da bayar da al ma'ruf kyautata kaga duk yana fadin sifat wanda suke na ahlus sunna saboda haka ma dama ahlus sunna ne kai ana bukatar kenan istikana kaskantar da kai ga Allah subhanahu wata'ala kaskantar da kai da rusunawa ga gaskiya at-tawazu lil haqqi rusunawa da kuma yin tawali'u ga abin da yake gaskiya da kuma tawali'u ga abin da yake kenan sunna din zaman zalla sallallahu da kuma tawali'u a bajanibi hatta da babi wanda yake na neman ilimi da kuma rusuna ma gaskiya iya daga musibar da muka samu kai yau zaka ga wani lokaci zaka ga ga aqida gurin waɗanda suke yan uwa amma sai ka ga wani lokacin kuma nau'in girman kai yakan shigar mu ko dai matsashi da ya ga an ware haska shi a yanar gizo sai dinga nuna shi bai da mamalami shi bai da mamalami ana malamin shi kenan salula shi malamin shi salula shi ga gani to kaga wannan yana daga musibar da muka samu kai ko kuma da zaran ɗalibi ya ga shi ma an fara sauraron shi launin gefe sai nuna kamar ma kawai karatun da alhurma ke ma malamin kamar ma alhurma ke ma malamin iya daga musibar da muka samu kai shine za ka ga wani lokaci ka ga gurin darasi ka ga wani an kame kujera zamna ko da wani karatun shi dan cikin cokali kai ka san shi fa ba shi ba wancan malami ko zai wuce rakumi ta ni tsare kasa amma sai a kame kujera sai zamna saboda kai da fitar ni da fitar kenan kawai kai dalu ni dalu ta wannan musiba ce musiba ce nan ba karama ba to yana daga abin da yasa da yawa muka rasa ilimi yawa yana daga abin da ya jaza sai zaman to muna rasa ilimi sai ka gai kana tunanin ɗalibi ya fahimci abu kawai da an zo ka ga ba mu gane komai ba to yana daga musibar da mu ɗaliban ilimi ta zaman to ta same mu wannan girman kai ɗin ga wanda suke manya-manyan malamai wanda wani ma sai ka ga ma iya tambayar wani malamin ya ce ya nan kaza sai ki tambaya kuma sai zo ya bara fasiya a yanar gizo kuma duk duniya ta shi kaga daga nan gurin mutuncin shi ya zube warwasa inda yanzu ka tambayi malamin tunda dai shi malamin ka yi karatu wajen shi shi ko me ma dai za ka yi ko ma me ka zama ne shi da ma na malamin ka ne don zan ka tambaye shi me kaskancin don in ka ki tambaye shi sai ka faɗi magana kuma ta bi duniya kuma gehe ɗaya mutuncin kai zube wajen waɗanda su da suna gama ka kai a ce ka gane ashe kuma baka gane ba to wannan yana daga musibar da da yawa a duniya ta sunna ya zama to mun samu musamman ga janibin kenan mu matasa masu yin da'awa zaka ga ana samun ire-iren wannan abin lalle mu ji tsoron Allah ilimi tawazu ne kuma duk yanda zai zamanto ɗalibi ya kai ga fahimta ko ganewa to san cewa wa inna tawazu min khisalil muttaqi wa bihi taqi ila al ma'ali yattaqi yattaqi kaga tawalu yana daga sifa na masu tsoron Allah girman kai a kallan kalla karamcin shi ma yakan sa mutum ya zama ya shiga wuta man kana la yadkhulu jannata man kana fi qalbi mithqala dharratin min al kibri saboda haka kenan irin wannan abin kar ya burge mu wanda za mu ga da dama daga ɗalibai suna yi ko a gudunsu a majalis wanda suke na ilimi ko kuma a wajejen karantarwa ko ma wasu kaga sun rumtse ido ba su tabbatar da fadala ga ma'abuta fadala za ka iya samun mutum ya zo shi zai muhadara malamin shi zai muhadara amma ba zai nuna ba cewa shi wa ɗalibin wancan malamin ne zai nuna kawai shi ma hawayin shi ya isa yanka saboda haka kawai kai malami malam to kaga wannan duka ba ɗabi'a ba ce kuma mafi yawa mu a cikin mu an fi samun wannan mu a cikin mu an fi samun wannan duk in kaga karatu to lalle ai da kai wanda ya karantar da karatun to ba a san ɗalibi ko ya yake ya zamanto ya nuna kenan abin nan ga wanda suke malaman shi ko ga gaskiya ana gaya ma gaskiya kana kauce ma gaskiya shi yasa wasu ka zama kawarijawa kaga wanda yasa wasu ka zama kawarija kaga da wannan boko haram ta samu gindin zama saboda me yasa da yawa ga malamansu suna gaya musu su ringa kauce ma abin da malaman suke gaya musu kaga babu yanda za a ce malamin da kai ilimin ka ya hoto ne daga cikin ilimin shi baka iya ganawa abin ba ba mamaki kai ka leƙa daya biyu wala Allah wannan mas'ala tun ka a hita yi ta kanta to kuma ya zo yana ce maka wannan wa kuskure ne ba haka abin yake ba wai so kake wani lokaci so muke wai dole ina ka ɗauko abin ina kai kaza a'a ai in ku har ka faɗo haka ba kamar san me ilimi ba Ƙur'anin nan da sunna aya ce za a karanta ta kai tsaye wani sai ma wannan aya kin fahimta isin batsin fiɗo ɗari. Saba'in Imam Shafi hadisi na Abu Umair kaga lokacin da zanadika suka zamanto sun yi inkari na hadisi na Abu Umair kaga a kai tsaye Imam Shafi ya ce a cikin wannan hadisin ya ce isin batsin fiɗo daban-daban wajen saba'in. Fiɗo daban-daban saba'in. Kaga to ka gami saboda fahimta da abin nan so mutum zai iya karanta aya ya gane ne shi yasa zaka ga a babe na ladabi na adabu talab a satan nan ma wani malami ya ma wasu dalibai fada baya daga adabu talab in malami yana karantar da ilimi ka nuna ka sani ko ka sani in ba kuma ta ba a cikin abin nan ta'alimul zalim da yawa ko da ka san abin so dubu aka wani dole ka kimanta shi a ƙa'ida in ba malami ya nemi kai kaza ba a iya sakamakon nuna wannan abin ai mun wuce da shi da kayi wannan kawai wajen jahilai za ka zama malami amma su wajen ɗaliban ilimin sun san baka ma fahimta ba so da ƙa'ida kawai za ka karɓi wannan fa'ida ɗin da aka hudu kuma ka mutunta ita wannan fa'ida ɗin to kamar in kai wannan ka girmama ilimin kuma ka ma ilimin tawali to za ka ga za a karanto ayar amma kai tsaye su fuka ha'u sun yi istinbat amma kai kuma la'allar fa'ida ɗaya ma kai wani ma za a ce ni ka fahimta cikin nan sai ka so sa kai kaga ai su zana duk abin da yasa suka mai da hadisi ai ba su cha suka yi wannan hadisin ko mi ake ni da wannan ya aba umayr ma fa'ala nu khair wannan ai kaman wasan yara ne wannan menene ma fa'idar kaman menene ma fa'idar cin wannan amma jabi yake kaga a ciki wajen yake kai na so ma saboda hakan ma zai zama tuna binciko na istinbati to kaga kenan wannan duka babe ne na wanda ake bukatar ya zamanto ɗalibin ilimi lalle ya zama yana komawa zuwa ga manya-manyan malamai manya-manyan malamai akwai karatu na majalisi da karatu na mataki misali na tawassul da mata karatu misali na ire-iren mu akwai kuma na kibarul ulama shi yasa zaka yi irin mamlaka kaga suna da wannan tsari kaga akwai hay'atu kibarul ulama su wannan kibarul ulama bayan da zaka ce mu marasan su da wance zama daya to amma mun kuma problem din da muke samu a bangaren da'awa samu da sunna mu matsalar da muke samu mu kuma wanda suke mataki wanda yake adana kuma su zaka ga suna kunnen doki da wanda suke da mataki wanda yake suke mataki wanda yake na koli ka ji musibar da muka samu kai shi yasa kowa bai da mazanci malamin da yake da shekara 80 gomi ya tara sai ka ga wani dan yaron da gemun kirki ma bai gama yi ba wani amraji ne ma Allah wasu da zaka an gwado wani zaka gan shi Allah haka sa gemu ma bai gama hudu ne ba kawai sai aka hame kamera kurum da ya kujera shi kawai yana jujjuya ka gani yana jujjuya kawai ya ce wadu wani kaza wani kaza kawai ya tashi mutuncin mutane to shine wasu sai su ɗauka kamar ma sahiyar sunna akwai wani hutsara hutsara haka ko wani abu na wannan wanda kuma ba karantarwar sunna ba ce kawai su ne suka hauro ta bayan katanga su irin wannan ma malamai ma yawanci ba su da malaman su salu da su kuma dan rashin amana sai su zo su karanci karatun malami su shiga su saurara da ka ji tafsirin su ma wanda suka kwaikwaya kuma suna ma wannan rabi kaga ai da kwai rashin amana imatul qawl radduha ila qa'iliha imar magana kamar da ta zuwa ga wanda ya faɗi ta in fa'ida ce ga ko jawan sai kamar da zuwa ga wanda ka ji wajen shi menene ne shine imar magana ma in ka zama fa'ida da ba ta ka ban ma dan dano amma kawai ka ce wane ya ce kaza ko wane kaza ko malam wane ya fi zaune Allah ta'ala to shine kimar har ma da ka rike ma ai da kyau ka rike fa'ida saboda haka wa sawazo wa ma bazalil ma'ruf tare da bada alheri kyautata ala sa'alu sunna da wannan ma'ruf hatta da wannan sallama kai ko ina kai ta yada alaman arafta wa man lam ta'rif tare da bada ma'ruf wannan kyautata da kake ga masallaci ayi wani kwamiti ayi asusu ayi kaza ana ta taimakawa ba wai mutumin bane a kawai a taimaka ma bayan Allah a taimaka ma kaza ma bazalul ma'ruf to kafil adha da kuma kamewa cutarwa duka ahlus sunna ba a sai zama akwai wannan wa tarkil ghiba wan namima da barin yi da mutane da gulma wasi'aya da kuma kai kawan ya barna kenan bai daga ahlus sunna a zo a taro ka caccaki wancan ka ɗauki zancen wancan ka kai ma wancan ka ɗau in ko ya zama kai tsegumin kama ga malamai ne hallo matsala ne hallo baya da ka ɗauki gulma wannan malamin ka kai ma wancan ka ɗau gulma wannan malamin ka kai ma wancan in ko ka san wannan mutumin annamimi ne to abin da yafi kai ne sarki saboda shi annamimi aka ce ma annamimi duk mutumin da kaga an ce ma la yadkhulul jannata qattatu la yadkhulul jannata namamun kai ta kanka in ko ka ce ba ka rabu da annamimi ba to kasancewa dole sai yayi yanda yi sai ya gama ka duk wani mutumin da ya san mai kima ne wajen ka shi kuma yana da gaskiyar annamimi zai raba ka da masoyinka shi kuma da mamakin ka ne to kaga matsala annamimi to da kauciya daga wannan wasu aya da kuma kai kawan yaɗa barna duka ahlus sunna wal jama'a suna kamiya daga wannan wa tafaqqudul ma'kul da kuma bibiyar abinci wal masharib da abin sha kada a same ka kamar yadda zaka zo sai ka ga mutum ya dage wando nisbu sak da gemu kawai aka kashi ma'aikata sai ka ji ana kuka da shi mutane suna jin daɗi ana ka an ka ustaz mu musa yanzu duk wannan zama da wanzu babu ita kawai ka ji kuma wallahi sai an kaje ma'aikatu za ka ga irin wannan kawai da kaji sai ka ga abin nan ko ɗan kasuwa sai ya ce wani ustaz ne mun kaza to kaga wannan duk kuskure ne wasta faqulil ma'akil ka dinga bibiyar abin da za ka ci wal masharib da abin shanka ka san me za ka kar ka zamo ko me aka ce ma gashi idan kila zaman halun qultu kad ara walakin nafsal hurra ta hata min al-qima ya an ce ma ga mashaya kace eh kware na gani walakin nafsal hurra ta hata min al-qima sai dai ran da tana jura kishirwa ka gani ba kowane gurin sha bane an ce ma ka zo shikenan sai ka sha sai sai ka zo ka sha to ka dinga bibiyar ka san me zaka ci me zaka sha qala fa hadhihi jumla yace wannan shimla ya jumla ma ya amuruna bi abinda ahlus sunna suke umarni wa yasasimuna ilayhi suke sallama wa yarawnahu kuma wa yarawnahu kuma sannan suke rawaito shi wa bi kulli ma zakarna min qawlihim to duk abin da muka hakaito ma na qaulin ahlus sunna da kullu mun ma shine fadar mu kaga abul hasan ashari go wa ilayhi nadhhab kuma shine mazhabin mu wa ma tawfiqina illa billah kuma gurin Allah muke neman ga mukatar wallahu musta'an Allah shine abin neman taimako subhanahu wataala kaga abul hasan ashari karshen rayuwar shi ya baranta waɗannan masu nasarta zuwa ga ashariyanci wannan suna jinyar kansu ne kawai zuwa ga wani tafarkin da shawul hasan tuntun ya riga ya bar shi Allah tabbatar da shiga riga mu ubangi subhanahu wataala tabbatar da mu kuma kun ga dai aqida ta ahlus sunna wal jamaa aqida ce kuma mu'amala ce aqida ce kuma mu'amala ce saboda muna da matsalar mu'amala yau sai ka ga yawa wani ya armadiyar wani yana ga ustazu ne sai ka ga mutum yana jaja ana ce ustazu yayi kaza ana wai da sarkunta shi kaga ka cin mutuncin sunna tsakani da Allah ko inda zaka ga sai arme a zo sunnar aka kalla kaga sai a yana shi yasa zaka ga diya sai ga wasu na ta kai ni kawai diya sa zan duba wanda yake abin nan kawai ba ruwa na da ba he sai kaza ba saboda ni an mushi dai an mushi bi an mushi to kaga wannan kuskure ne fi sabilillah mu gyara mu'amalar mu addinin musulunci mafi yawan da suka shiga da mu'amala suka shiga sunna da mu'amala aka sani in an ga ahlus sunna an san ba ƙarya gemu shi ya sa ma za ka yin gargajiya sai ce ai tsaye da gemu ka tsaye da gemu kai kaza he na tsaye da magana sun tsaye da gemu kaga saboda ni ana kallon ko inda gemu ba wasa kaga tsakani da Allah ba wasa inda gemu kawai in gemu ya tsaya ma kawai kalma ta tsaye ka gani inda za ka ga wani da gemu ya abin da bai dace kaga za ka yi mamu to kuma in aka samu sun da gemu ya yi cutar mu'amala ko irin wanda za ka misali da gemu suna zuƙar sigari ko da gemu wani da tsangalallen to ka gaina abin da ba daidai ko gurin da bai dace ba to yanzu ka ga anan gurin ya ci mutuncin wancan abin ai illa biyu ne ba ga saban da yi kuma abu na biyu kaga ya barar da mutuncin hanya ce to wannan gaskiya mu yi kokarin mu'amalolin mu yi duk yanda za mu yi kokari أكثر ما يدخل ما يدخل الناس الجنة تقوى الله حسن الخلق أقربكم إليه منزلا يوم القيامة حسنكم أخلاقا كذا ما سكن أبيه so da ka mi kokarin din yanda zamu mu ɗabi'antar da kawunan mu da ɗabi'u wanda suke na gargaru sai kaga Allah subhanahu wataala ya taimaka mana akan wannan Allah subhanahu wataala tabbatar da mu akan aqida wacce take ta gari Allah subhanahu wataala tsarkake zukatan mu ya tabbatar da zukatan mu ya kare mu daga intikasi wanda suke halin damu Allah ya yi damu su ya rabbal alamin akwai su bayan Allah sun ce a sanya su cikin addu'a akan wasu yan uwansu da wanda suke azzarumai suka tsare a zo sanya su cikin addu'a Allah subhanahu wataala ku fitar da su Allah subhanahu wataala ku fitar da su ya ku fitar da su ya kare jinan su ya kare mutuncin su ya kare dukiyar su ubangiji subhanahu wataala ya ku fitar da su salim alim ba tare da wani al'amari na asarar dukiya ba ko mutunci ko kuma jini ya rabbal alamin Allah kare kasan mai kare kasashe na musulmi duk gaba ne daga dukkanin fitintunu ya rabbal alamin Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki musulmi a cikin da suke kasashen mu na musulmi irin su Afghanistan irin su Syria Allah ka aminci da zaman lafiya ubangiji subhanahu wa ta'ala mu tabbatar mana da addinin da ya turo manzo Allah sallallahu alaihi ya rabbal alamin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك